yau ga wata ramadana a hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Zamu da masu jira a Alƙur'ani mai girma da rubutun masallacin Juma'a na daga Dakate wanda Halima Abbas Ismail Abbas Dakate da wanda ba da mala'a a wurin da ya samu da a kawai ba. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حتى قدره وامتداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da sa'ifar da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata na alfarma a wannan miji na ashirin goma na karki muna karɗo Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a yin biki na wajen samun da cikin wanda samun gari da tsari samun a cikin wanda suka samu yanki ba manta ba muna wannan sura surar baqara mun tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa sun zo suna tambayar da za su fiya wa za su ba yas'alunaka ma za yunfiku ina ba ta an bari Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu wanda za a ba وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير إن الله به عليم. الله يلا يسير كتب عليكم الكتاب. أم فرلن تامكم ياجي. أم فرلن تامكم zuwa yaƙi wa huwa kurkun lahu gashi kuma sai zama ba kwa so Allah ba kwa so wasa an takrahu shay'a da yawa za ku ki abu wa huwa khairun lakum sai abin nan ya zama muku alhaji wasa an fi hibu shay'an da sannu da yawa kuma za ku so abu ko sharrun lahu kuma wannan abin ya zama muku da yawa shi yasa duk abin da ka roƙi Allah kaga bai zo gare ka ba to alke wannan ba alheri ne a gare ka alke zai zama alheri sai Allah ya sa maka canza maka abin da zai maka alheri da yawa za ka ji abu sai wannan abin ya zama ka shine alheri ka so abu kaman za ka mutu kuma wannan abin ba alheri ne kai baka sani ba ina ba ta an bayyanta baka sani ba wallahu ya'lamu Allah ne ya sani wa antum la ta'lamun ku ba ku sani da yawa akwai abubuwan da alheri ne amma muna kin su saboda mene rashin sani da yawa akwai abin da muke so kuma sharri ne amma ba mu san sharri ba saboda mene mu ba mu sani ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ne ya sani dukan mu mu ba mu sani ba ina ba ta an gani Allah shi sa mu dace sai Allah ce يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال به كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wataala ce yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fi ya rasulullah sun zo suna tambayanka game da watanni masu alfarma ya hukuncin yaki a wayannan watanni masu alfarma in ba kuma manta ba a karatun da ya gabata ko Allah yana gaya mana idan sun yake ku ku yake su ash-shahrul harami ash-shahrul haram wal huramatil qital a wata mai alfarma sun yaƙe ku ku yaƙe su idan kuma suka yaƙe ku a wata mai alfarma ku rama shine kisa ku rama gwargwadon yadda suka yi to yanzu sun zo suna tambaya yaya hukunci saboda lokacin da kafirai suka zo suka toni musulmai a wata mai alfarma sai musulmai suka rama sai suka ce shi kenan sun karya addininsu sun karyata abin da annabinsu ya zo da shi an ce haramun ne yin yaki a watanni masu alfarma su sun yaki. To wannan zance sai ya ɗuma wasu sahabbai. Shi ne sai suka zo suna tambayin manzon Allah. Yas'alunaka an shahr al-haram qitalun bi qul qitalun bi kabir. Allah sai ya gaya musu yaki a watanni masu alfarma abu ne mai girma. Wasad amma ku bari ku ji abin da ya bi shi girma. Wasad an an sabilillahi wa kufrin bihi wal masjidil haram kaga mutane game da hange mutane game da bin hanyar da kafirci kafirce ma Allah da hana musulmai shiga masallacin harami wa ihraj ahlihi fi da fitar da mutanen garin a fitar da su daga cikin harami akbaru ya biya ji a wata mai alfarma girma an gani su fitar da mutane daga ɗakin Allah mutanen gari a sai an bar su kamar yadda suka yi manzan Allah sai ya bar Makka sai ya fita Makka kafirci ya fi yaki a wata mai alfarma girma ina fata an fahimta shine Allah ce wa sadda an sabilillahi wa kufur bihi wal masjid al haram wa shirata ala ummin shi akbar inda wannan duka ya fi girma a wurin hana mutane shiga ɗakin harami ka hana su ambatan Allah ka hana su wannan ka mutum ya je ya kaburci wannan ya fi yaƙi a wata mai alfarma girma. Allah ne ko? Dama an ba su habbai a dama in sun yaƙe ku ku yaƙe su, in sun fitar da ku ku fitar da su, duk ta inda suka kullo muku ku kullo musu tana. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal fitnatu akbaru min al-fasiq. To shi kuma abin da ya koyin nan shine fitina shine shirka. akbar min al ya fi kashe su ya kyau an gani ya fi girma wato kafirci ya fi kisan girma wal fitnatu akbar min al-qatl wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushi suna yakon ku ba hatta yurdukum an dinikum har sai sun ga sun fitar da ko addinin kun koma addinin su su su kenan wani tada'u Allah subhanahu wa ta'ala ce in ba su samu haka ba da za su samu daman yin haka da sun aikata in ba su samu daman haka ba kuma za su biyo muku ta wani hanyar da ba su ba wa in tada'u Allah ce da za su samu daman su bar da ku addinin ku ko kuma su komar da ku addinin su wa man yartad minkum duk wanda ya ridda an dini daga cikin ku ya bar addinin sa fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habidat amalu wannan aiki shi ya baci gaba daya shi ridda yana bata aiki gaba daya an gani kuma shi ridda ta kowane ta inda baka zaka ba yanzu nan zai fitar da mutum da su ba mutum bai rashin sani sai taka mushafi na da qur'ani sai a ce mishi ka taka alkur'ani sai ya taka wanda ya fitar da shi ina ba ta hankali ko mutum ya irin bacin ranna a ce haba ana ta baka hakuri kaman ba musulmi bai ce ba musulmin bane ka sa ana irin wannan kalaman ko ana ta ka da Allah kaman ba musulmi bai ce ba musulmin bane kaga duk irin wannan shi yasa dole sai an giya baki kuma da kama baki sai an iya baki kada ka yadda irin magana maganan shasha wato irin shashashan maganan nan ya samu bakinka ka zama shaki a bayan ƙasa ko abin da ka ɗibo za ka iya yaba maka ina ba ta amfani ka ji wani ya kira kan shi bani isra'ila wani ya kira duk haka kaga to kuma duk wannan zai fitar da mutum musulunci ne sai an gane ko Allah ya kiyaye kuma in mutum ya rija Allah ya kare mu ya bata aikin shi gaba daya duk aikin da yayi sallan shi azumin shi zakkan shi sadakan shi ayyukan alhairi zada zumunci gaba daya sun baci gaba daya ya koma zero yanzu sai ya ƙara sabon dali rudda ke Allah shi kare Allah shi kare ko mutum ya zagi manzon Allah ko ya rage darajar annabi ko da kaman farce ne ƙwayan farce wannan zai kai mutum da rudda ta ta musulunci gaba ina ba ta an bayyana ya annabi zai ce yana son abu wani ya ce wannan abin da annabi yake so bai san shi ya fitar da shi musulunci kaga akwai abin ina fata kaga ashe sai an iya sai an iya baki da abin da annabi yake so to dole musulmi dole mumini ya zama yana son wannan abu ko wani sahabi Allah ya kara mishi ta ce shi ba abin da ya tsana irin karfata na akuya kawai sai ga annabi shi ya fi so ya ce ai ban san lokacin da na rikide na zama a duniya ba abin da nake so saboda fiye da wannan abu saboda annabi na san abu an gane ko to haka a ma'amala na kai da iyali ko kai da wasu duka kaga shi ma'amala mutum da iyalin shi to shi ma sai ya kama baki sai ya zama ya iya furta abu yanzu nan sai ka rabu da matanka baka san ka rabu da ita ba yanzu nan saboda kalmar saki na da hatsari matuƙar gaske malamai suka ce da mutum zai rike hannun matansa da ce ka sake ne ce na sake ki to akwai alama wasu malamai suka ce ya sake ta ne ba wasu malamai suka ce a'a ai tana nufin ya saki mata hannu ne kuma ya ce sai suka ce ai bai ce na saki hannun naki ba kaga kawai ko wannan an dan sa maka an dan sa maka ai shubaha a cikin lamarin to balle kuma mutum ya zama yana furtace da wannan ina fata an bayyana da za ka zo kuna fira ka ce mu lokacin da muka biya sadaki lokacin mun biya sadaki bai taka kara karya ba sai da ce ko in biya sadakin ne biya ka sadakin ka ne sai ka ce eh biya mana in za ki ya sai ta ɗauko ta baka ka karɓa shi kenan ta son ka ga duk a cikin wasa ake yi ina ba ta an kaga abu ne mai hatsari dole sai an kiyaye Allah shi kare mu shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wannan bai mutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu wannan ayyukan su ya baci gaba ɗaya fi duniya a nan duniya wal akhirah haka nan kuma ayyukan su da suka yi guziri na lahira shi ma ya baci wa ulaika ashabun nar Allah ya ce wa innan sune yan wuta kun fiya khalidun a cikin wutan za su dawo Allah shi kare إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Allah ya ce innal ladina amanu hakika ka ga wanda suka yi imani wallazina hajaru da wanda suka yi hijira daraja ne sun yi imani suka yi hijira imani darajar farko hijira daraja ne ba wai ana nufin wallazi na amunu wallazi na hajaru ina ba ta an fahimta ba yana nufin daban daban a wanda suka yi imanin ai su ne suka yi hijira ko والذين آمنوا حقيقة كاغون لستي إيماني والذ- إن الذين آمنوا كاغون لستي إيماني والذين هاجروا wanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi domin tsawo kalman Allah ulaika yarjuna rahmatullah lallai da sannu ubangiji zai tabbatar musu da ladarsu wallahi shi ubangiji da korin mai gafara ne rahimun mai jin kai Allah ya mana gafara ya mana jin na يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمكما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الحق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka anil hamri wal maisir ya rasulullah sun zo suna tambayan ka game da hukuncin giya da tata hukuncin giya da tata su larabawa giya yana daga cikin abu mai mahimmanci matuƙar gaske wanda da musulunci ya zo sai da ya duba an gani larabawa suna ɗaukan giya yana da muhimmanci da haka da musulunci ya zo sai ya bi su da sannu sannu ba a haramta giya ba sai bayan shekara goma da annabta sannan aka haramta giya kuma fa da za a haramta ma ba gaba ɗaya aka ce musu haramun ba ina ba ta amfani to haka tata shi sai na umar Allah ya kara mushi yadda tuntuni na addu'a Allah ka saukar mana da hukunci akan maganar biyan nan hukunci ya zama shafiyan wanda ba ta da wani tuhumi kawai ina ba ta ambayi sani to Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da wannan aya wanda a cikin hukuncin iya kusan ita ce ta biyu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayan ka game da hukuncin giya da tata kulga ya musu fiye ma a cikin wa'annan abubuwan guda biyu ismun kabir akwai zunubi mai girma wa manafi'ul linnas kuma akwai wani amfani da mutane sun zo suna tambayan ka akan giya da tata Allah ya ce a gaya musu akwai zunubi mai girma akwai kuma amfanuwan mutane wa isuhuma akbar min nabihima kaga zunubinsu guda biyun nan ya fi amfaninsu yawa. Zunubin ya fi girma akan amfaninsu. An gane ku? To yana da amfani haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya. Wani aya za ka ji na cewa min samaratin nahli wal a'nabi tattakhiduna minhu sakharan wa rizqan hasana. Wa rizqan hasana. sai arziki arziki mai kyau a cikin giya a cikin giya inabi a cikin giya na nabino a cikin waɗannan da suke haɗawa su giya akwai amfani akwai arziki kuma ana samun kuɗi a ciki wannan shine aka fara saukarwa kaga a nan ba a ce musu haramun ba ba a ce haramun ba kamar nan ana maganan an yabi abin da suke yi sai suka ji daɗi sai suka ci gaba da sha an gane ko to ana nan ana nan sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan ayin da muka karanta yas'alunaka 'anil hamri wal maisir ko qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima aka gaya wannan amsa to dai sai na Umar Allah ya kara mushi yadda yana ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ka saukar da wani bayani a kan hukuncin giya dinnan. Bayanin kuma yadda zai zama bayani ne cikakke ga musashi. To wasu da aka ce zunubin yana da girma, amfanin kuma yana nan, amma zunubin ya da girma. Sai suka ce to, su za su yi ne don amfanuwan ba don zunubin. da haka tun da ba a haramta ba su za su dinga sha saboda amfanin domin ita giya idan mutum ya sha ta farko abin da za ta fara ɗaura shi shi ya fi kowa ba kawai duk wani mai mulki ma ya fi shi duk wani jarumi ya fi shi duk wani basarake ya fi shi a watan mashayin giya ba sannan kuma za ta ɗebe mishi kewan ya manta wasu abubuwa da ya faru da shi an fahimta ko amma zunubinta ya fi wannan amfani saboda zunubinta zai aikata ta duk abin da yake haramun iya za ta je za ta aikata shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kullu muskirin amrun wa kullu amrun kullu muskirin haram ko duk abu mai duk abu mai bugarwa giya ce an gane ko eh duk abu mai bugarwa giya ce kuma duk giya haramun ce kullu muskirin amrun wa kullu hamrun haramun duk abu mai bugarwa giya ce ita kuma giya haramun ce gaba ɗaya ina ba ta an da suka zo suna nan suna nan wasu sai suka zama suna sha wasu ba sa sha wasu suna amfani da amfanin amfanuwanta wasu kuma suka bari saboda an ce zunubinta ya fi girma to ana nan sai kuma aka ƙara saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum suqara an shirya wani walima aka gayyata walima aka yi aka ci aka sha sai aka sha giya sai aka gabatar da ɗaya daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu ina fata an bayyana an yi wannan a gidan sayyidina Abdulrahman bin Auf Allah ya ƙara musu sai aka gabatar da liman yi sallah to liman kuma ya sha ya bugu gaba daya sai ya karanta suratul kafir qul ya ayyuhal kafiru da ya zo la a'budu ba na bauta ma ma ta'budun abin da kuke bautawa sai ya ce a'budu ma ta'budu ina bauta ma abin da kuke bautawa kaga ya canza gaba daya me ta kai ga wannan saboda bai san me yake faɗa ba sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul ya koyi da kuka imani yanzu kada wanda ya ƙara shan giya kada wanda ya ƙara sallah yana cikin maye to daga nan wasu sai suka bacce gaba ɗaya gaba ɗaya wasu kuma sai suka ce to an ce la ta karbu salata ne wa antum sukara sai suka yi sallan isha sai su sha giya zuwa zuwa ketowar alfajir ta sake su in suka sha wasu kuma sai su sha bayan sallan asalatu zuwa azhar ba za su ƙara sha ba kuma sai bayan sallan isha saboda tsakanin alfajir tsakanin sallan asalatu zuwa a zuru akwai lokaci wasu kuma su gaba ɗaya tun da aka ce la ta ƙarfi salata wa hannun su ƙara hukunci mataki na uku mataki na uku shine aka haramta gaba ɗaya bayan shekara goma da sun yi إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنا بتعامل بالجو. har zuwa inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa hal antum muntahun sai na Umar yace intahaina intahaina ya samu dama yanzu ta zama haramun annabi ya ce duk wanda ya sha giyar duniya ba za a sha da shi giyar lahira sai dai ya tuba in ya tuba ya bari ya gyara aiki shi kenan shi Allah gafurin ne mai gafara ne rahimun mai tsaye sai mishi gafara ya mishi jinka Allah kai mana gafara kai mana amma idan mutum ya mutu bai tuba ba Allah zai ce ba za a shafe shi ba lahira akwai giya mai daɗi ba irin na duniya ita giyar lahira ba sunfatu ba waye ba ba duka wani abu da ka sani babu shine Allah subhanahu wataala sai ya ce to yanzu gashi a bari wa yas'alunaka ma za yunfiqun to yanzu kuma sun tambaya a farko can wa za a ba an gane ko sun tambaye manzon Allah yas'alunaka ma za yunfiquna ko a ayar da muka karanta sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce su ciyar to suwa za su ba shine usulubin za ku ga duka karatun ɗaya ne amma usulubin karatun kowanne ya sha bambam ina fata an fahimta yas'alunaka ma za yunfiqun me za an ce mu ciyar to suwa za mu ciyar Allah ce kul an fakutin min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa fil sabil kaga yanzu an gaya wa'inda za a ciyar da su iyaye makusanta marayu matafiyi sai wanda kuma ya zama zuciyar shi ta rataya da musulunci ko wal yatama wal masakin wa fil sabil wa ma tanfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim ka gani an faɗa suwayi za a ciyar. To yanzu in za mu ciyar ɗin me za mu ciyar a ciki kuma, wai alunaka suna tambayan ka, ma za yin fiko me za mu ciyar kulga ya musu abuwa, ku ciyar da abin da ya zama ya ragu. Abin da ya ragu shi za ku ciyar. Ma'ana sai ka gama da wajibi za ka zo sunna. Sai ka gama da sunna za ka zo mustahabi. bai yiwuwa ba ka ciyar da iyalanka ba kuma ka je kana ciyar da waje. Ina ba ta bayyanta. Duk abin da za ka ciyar ya zama saman bukatuwanka ne. Ya zama saman bukatuwanka ne. Ba za ka ba da abin da za ka dawo kuma kai ka koma kana roƙo ba. Ba za ka bayar ba. Akwai bayar da rabuwa ne. Kazalika yi bayyinun lamu lakum al'aya. Allah ce haka ne dalilin haka. Yasa muke bayyana muku ayoyinmu la'allakum tatafakkarun ko za ku zama kuna tafakkuri a cikin dukkan al'amari shi ka'idan ciyarwa in ana bin mutum bashi ya ba da kyauta mutum ne yana bin ka bashi sai kuma ka ɗauko kyauta ka bashi ai an yi ba a yi ba kenan ana bin ka sallan azahar kuma sai ka tsaya kai na fila raka'a an gani a'a wajibi ake gabatarwa sai sunna ya zo sai mustahabi ya zo amma ba kai wajibi ba ka zo ka ce za ka yi sunna a wanda ya zama maka wajibi ka ciyar da su ya zama ka ciyar da su iyalanka iyayenka iyalanka makusanta to daga makusanta abin da za ka bayar abin da yake da shi wanda zai zama kana da shi da ya isa ka ciyar da kanka ka ciyar da iyalanka kuma har ka ba wani an fahimta ko kuma kada ka zama kana da abin da za ka ciyar kana da abin da za ka ciyar kana da abin da zai ishe ka amma makusantanka kuma ya kwana yana da yunwa ko makocinka an fahimta ko in kana da shi to in za ka bayar sai ka fara ba makusanta ba Allah ya samu dace. Sai Allah ya ce.
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالدوهم فإيوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم في الدنيا والآخرة wannan wasu malamai sun ce adab ne daga yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tafakkarun ku yi tunani a cikin lamarin duniya da lamarin lahira cikin duniya wa lahira ku zama masu tintintini abin da ya shafi duniya ku zama masu tintintini abin da ya shafi lahira cikin duniya wa lahira ina ba ta hankali wasu suka ce a zaman kan shi ke cikin duniya wa lahira ai haka ake bukatan gyaran al'amura a nan duniya ka gyara al'amarinka da zai taimake ka a lahira fi duniya wa lahira wasu aluna ka an yatama sun zo suna tambayin ka ya rasulullahi game da marayu kul islamu lahu khair ga ya musu gyara al'amarin maraya shine ya fara lokacin da aya ta sauka sahabbai sai suka horata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budurihim nara wannan to da yawa sahabbai Allah ya kara musu yadda wasu akwai marayu a hannunsu dukiyansu sun ɗauka sun haɗa da dukiyarsu suna juya musu to yanzu an zo kuma an ce kada ka haɗa dukiyanka wanda ya ci dukiyar marayu sai suka ce ah to ya za mu yi mu gane cewa namu muka ci ko nasu muka ci tunda da shi muke kila ana taimakon kemiya ne da juna sai suka kyamaci wannan shine Allah ya ce a aqul ga ya musu islamu lahu khayr yarawa shine al'aibu wa in tuhadidu idan kuka yi cudanya kuka yi kurda da dukiyoyinsu kuka zama ko yan kasuwa ne har rasa an bar maka maraya an bar dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku juya kada ku bar dukiyar maraya zakka ya zo ya ci shi zakka bai san maraya ba kudi ya sani zakka bai san mahaukaci ba kuɗi ya sani zakka bai san mace ba kuɗi ya sani zakka bai san yaro jariri ba kuɗi ya sani babu shi da haka duk wa'innan in an bar musu dukiya masu yawa to za a fitar musu da zakka annabi ya ce kada ku bar dukiyar marayu zakka ya ci ma'ana idan kai aka bar maka marayu ta zama kana da wani haska da kake juya kuɗin to sai ka haɗa ka juya idan kana da ƙarfin da za ka juya kuɗinsu ka riƙe musu kuma ka ciyar da su da kanka ba tare da ka taɓa dukiyarsu ba wannan shi ne ya fi alheri amma idan ya zama baka da kuɗi kai ka iya kasuwa ne baka da jari su kuma suna da jari ba su iya kasuwa ba to a nan sai ka zama ɗan ƙwadugo sai ka zama an ɗauke ka ƙwadugo ka yi adalci idan da wani za a ɗauko a waje ya juya wannan nawa za a dinga bashi in za a yi abincin da za a dinga ci dukiyar na juyuwa kana cin abinci a dukiyar a nan ne za ka dinga cin abinci amma a rana abincin nawa zai ishe ka idan abincin naira ɗari zai ishe ka kaci na ɗari da hamsin to ka ci wuta ka ci dukiyar mara naira ɗari zai isa ka cika koshi can ka sha ruwa to ka ci na ɗari da hamsin wannan ka ci wuta Allah shi kare. To sahabbai sai suna jin nauyi, sai suka dawo a kasuwa, sai su ware dukiyarsu, sai su ware dukiyar marayu. A gida sai ya zama abincinsu daban abincin da ake na marayu daban. Sai Allah ya ce a ba haka za Shi ne sai suka zo suke tambayar manzon Allah game da wannan hukunci. An gane ko? Suna game da wannan hukuncin suna suna tambaya. Ina ba ta an bayyana. shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana, Kul gaya musu islamun lakum khai a duba dukiyan marayun nan a gyara shi yadda ba zai ɓaci ba, wannan shi ne ba. Idan kana tsakani, to duk lokacin da za ka ga za a yi ɓanna da dukiyar kana da ikon ka hana ba ka hana ba, to kai ma ka yi musharaka a cikin cin dukiyar marayu. A ni ba ruwa na aiki da nawa dai na hannuna nasu, kuma kana da ikon kai magana, kai shiru, to ka ci dukiyar marayu da kai aka ci in dai dukiyar ya salwance to da kai a ci da aka ko me za a ce ko mun bakin jinin da za a ce kayi kayi ka dade ba kai ba da ta zama kana cin wuta gara kai bakin jini an je lahira kai farin jini ina ba ta ka san wani sai ce shi ba ruwan shi ba ruwan shi na gani abin zai lalace kuma yana da ikon ya yi maganar yadda abin zai zama ya zama daidai sai ce shi ba ruwan shi ba ruwanka a amma idan kai kai kai abin ya fitin ya yi kai kai shi kenan Allah ya ga zuciyarka ina ba ta amfani shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in tuhalisuhum idan kuka cuɗanya dukiyansu da naku fa iwanakum to ku je san cewa ƴan uwanku ne kada ku yi abin da dukiyarsu zai halaka wallahu ya alamul mufsida Allah shine ya san masu banna masu ɓaci dukiyar marayu minal muslih kuma shine ya san daga cikin masu gyara ya san mabannatan cikin ya san masu gyaran cikin walau sha Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce da ya so da ubangiji ya so da anan da Allah subhanahu wata'ala ya kuntata mu a ce dole dukiyar maraya daban dukiyarka daban ba za ka cuɗanya shi ba ba za ka haɗa da naka ba a da Allah ya so sai ya kulkuta mu sai Allah ya bar ku a kuɗe inna Allah shi ubangiji azizu buwaye ne hakimu kuma ga hikima an gane ku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni da mai kula da maraya kahatai sai nuna ɗan yatsan shi manuniya da ma'ana amma sai ya ware ma'ana tazaran kamar haka ne muna kusa wato kana jin ƙanshi inda manzon Allah yake shi ko maraya ɗan daga daga jariri zuwa balaga shine maraya in ka girma kuma shi kenan yanzu maraici ya tashi kaga da a ce ba a sa iyaka ba ai da marayun ba iyaka ke ina ba ta amfani kuma marayu ka tuna duk lokacin da aka ce wannan maraya ne tsakanin kai da mahaifin shi bai wuce kifta jiro ba bai wuce kifta jiro ba tsakanin mahaifin da kai yanzu numfashin da yake shiga yake fita da shi numfashin shi da ya fita bai koma ba tsakani bai wuce kimta ni ba yanzu nan zai iya fita kuma ba zai koma ba kai ma kaga tazaran ku ba shi da wani nasara ba shi da wani nisa kuna tare ne shi numfashin ya fita ne bai koma ba kai naka yana fita yana koma da Allah ya so zai rike ba zai koma ba shikenan kun zama ɗaya kenan shi yasa ake so a kula a kula ina ba ta amma wasu kuma iyayen su ne za su tattara dukiyar marayun ƙanana su hallakar da dukiyar a matsayin su iyayen su ne ta hanyar da bai dace ba suna ganin su iyaye ne sun hallakar da dukiyar ƴaƴan ta hanyar da bai dace ba to dole sai an samu wanda za su tsaya tsayin daka kila akwai wuri da yawa gonaki filaye wasana'antu a tafiyarwa su kuma yara ƙanana lokacin da za su taso su zama sun samu taimako an siyar da komai nasu to dole a samu wanda za su tsaya tsayin daka don gyaran wannan al'amari. An gane ko? Dole sai an samu. Samu tsayin daka wanda za su tsaya tsayin daka ganin cewa wannan abu bai salwanta ba. Sai aka ga tana tafiyarwa ba kai ba jinsi kuma me take da kudin? An rasa. Zai kare ba, to sai a sa mata iyaka. nan kuma hukuma zai ta shigo Allah ya sa mu dace Allah ya dace daidai gaban nan ni tuni mu ma gidauniyan mu na marayu muna nan muna shiri insha Allah mun kusan fara mun kusan ba da abin da zamu ba a wannan goma da muka shiga insha Allah kofa yana ko a tamfa ko shadda ko me ko kuɗi duk wanda Allah ya hore shi ka bayar ina yawan faɗi malam kamul Allah ya ji shi duk shekara muna da gidauniya shi in yi an zo za a bada ɗari biyar shi dubu ɗaya ke bayarwa in za a bada dubu ɗaya shi dubu biyu ke bayarwa haka ne ko duk gari shi ko ninkawa yake yi da shi da sayi da waziri su ninkawa suke yi haka suke bayarwa to bare da shi muka yi wannan gashi bana kuma ba shi ina ba ta fahimta bara da shi muke haɗawa mu tallafa a ba marayu bana kuma gashi yaran shi ne suka shiga cikin marayu to kowa kuma haka zai samu kanshi amma ya riga yi makan shi asusu ya makan shi ajiya shi yanzu yana ganin abin da duk aka yi mu yanzu sai dai mu mu ji labari shi ya gani ne ina ba ta amfani da kofa yana wallahu ya alamu al-mufsid min al-muslim walau sha Allah la antukum inna Allah shi ubangiji azizun buwayi ne ga ayyukan sa hakimu kuma ga hikima sai Allah ya ce ولا تنكروا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tankihul mushrikati kada ku aure mushrikai hatta yu'minna sai sun yi imani wala ammatin kaga baiwa mu'minatun mu'mina khairan min mushriki min mushrikatin ta fi alhairi game ga mushrika walau a'azabtukum ko da wannan mushrikan ta kawatar da ku kyan jiki kyan suffa ko da kuɗi ko da ta kawatar da ku to ku yanga mu'mina ta fi mushrika alhairi ولا ولا تنكحوا المشرك ولا تنكحوا المشركين هو ليي كدكو اورت ينكو ga mushriki hatta yu'minu har sai yayi imani kada ku aurar da yarku da wannan kaga ana yi da waliyai ne wanda za su zo a nemi aure a wurin su baya wala abdul mu'min kaga bawa mu'mini khairan min mushrikin ya fi mushriki al'airi walau a'adabukum koda dukiyarsa can jikinsa ya kawatar da ula'ika ya dahuna ilan na su wa'illan mushrikan kullum suna kira ne suna kiran ku ne zuwa ga wuta wallahu shi kuma ubangiji ya dahu ila jannati yana kiran ku ne zuwa ga aljanna wal maghfirati da gafara bizinihi da izinin Allah wa yubayyinu al-ayati lin-nas Allah yana bayyana da ayoyinsa ga mutane la'allakum yatafakkarun ko za su zama sun wasu kaga nan Allah subhanahu wataala ya ce kada ku auri mushrika ko da ta kawatar da a wani aya kuma can Allah subhanahu wataala za ka ga yana magana a cikin suratul maida ko an an halatta muku auren ahalin kitabi ina ba ta an bayyana sai aka ce akwai bambanci ne da mushrikai da su ahalin kitabi akwai bambanci ne ina fatan an bayyana sai akwai bambanci su ahalin kitabi wanda aka ba littafi su sun yadda da Allah sun yadda kuma akwai Allah sun yadda akwai mutuwa sun yadda kuma za a mutu su abin da suka kamar nasara su sun yadda akwai Allah Allah kuma yana da ɗa subhanallah sun yadda da trinity ko su kaji inda su kuma suka saki layi kenan su kuma yahudawa sun yadda akwai Allah amma akwai wasu abu wa qalat yahud ubayr bin Allah wa qalat nasara masih bin Allah su sun yadda da cewa akwai sayyidina uzair shi kuma dan Allah ne yahudawa kamar yadda nasara suka yi cewa annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam dan Allah ne subhanallah su ko mushrikai su ne wanda ba su da addini gaba daya masu tsafi dan haka musulunci bai yadda a wurin mushriki ba mushrika ba ba yadda haka musulunci bai yadda musulmi ya aurar da yarsa da ahlul kitab ko da da yahudu ko ba da amma an yadda kai ka aure yansu hikima na musulunci kowane mata da yawa za ku tana kan addinin mijinta tana kan addinin mijinta ko haka za ka gani to idan musulmi ya aure banasariya ko ba yahudiya ana sa ran za ta dawo addinin mijinta an gane za ta iya dawowa yau da kullum na ɗaya kenan na biyu yana son musulmi idan ya auri ahlul kitab ya zama ya kyautata mu'amalar shi da ita yadda zai samu wasu daga cikin yan uwanta su kuma su ce au haka musulunci yake dama haka musulunci mu labari muke ji ya aure yar uwan mu mun ga irin yadda ya rike ta mun ga irin yadda abin yake ta wakana wannan yana ciki kuma ana nan ana nan za ka ga ta dawo ta rikide ta koma hanyar kan da yake ne idan ko namiji ne ba yahudi ko ba nasari ya aure musulma ita kuma za ta koma za ta koma ba yahudi ya kenan ko ba nasari to wannan shi haramun wanda ya daura auren da wanda suka halarci daura auren dukan su sun yarda sun fita musulunci an gane ko wasu malamai suka ce tika tika nan mushriki ana nufin ba yahudi ana nufin ba nasara ya za a ji inda za a shiga wani yanayi ne na la mahalata ba musulmai a wurin gaba daya sai ahlul kitab to wannan in ka aura babu laifi amma a garin da yake musulunci ba a yadda ka aura ba wasu malamai suka tafi akan haka an gani ga mata nan kala kala iri iri a cikin musulunci kowane kala kace kana so akwai to ba dalilin da zaka je ka aro na wani gida amma idan aka je inda babu shiga ba fita ma'ana ba musulmai gaba ɗaya kai ne kawai musulmai kuma gashi ba za ka iya rayuwa ba mata ba to an yadda musulunci ya aminta ka aure ahalin fikali a zauna da ina fata an fahimta to ku duba ba abinda suka kafa hujja suka ce Allah ya ce wal abdul mu'minu khairun min mu'minatin amina mushrikatin ko alhabawa mumini ya fi alhairi ga mushrika ko da ya ce ko mintin da take da shi ko mutuncin da take da shi ko da ya ne shi ko kaga bawa idan ya yi aure ya aure baiwa da 'ya'yan da za ta haifa da shi da matan dukkan su na mai gidan ne yau in ya ga dama ya ce ya tattara su ya siyar gaba ɗaya ba abin da za a yi kamar kai ne kana da addu'anka kana da shanunka kana da rahumanka kana da kaza idan yau ka tattara da 'ya'yan da komai ka ce yau ka gaji kai ka hakura da kiwon nan wa zai ce maka saboda mai kasiyar to haka bawa yi duk 'ya'yan da zai haifa gaba daya duk ba na shirin inda zai mutu ba za su ci gadon shi ba shi ma ai kayan kuɗi ne Allah ya raba mu da bauta amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ka auri ita din baiwan ya fi maka alhairi da ka auri wanda ba ina fata an bai amma ala ayi halin dai idan an bambanta tsakanin ba yahudi da ba nasari da mushriki aka ce akwai bambanci to su mushrikai haramun ne ka aure su ko ta wani irin siffa idan an bambanta idan an ce alif kitabi yahudu ko nasara sun sha bamban da mushrikai mushrikai su ne wanda ba su da addini ba su da littafi ba su da addini ba su da littafi su ko suna bautan gumaka suna tsafi ne ina fata an fahimta to waɗannan in aka ce akwai bambanci shi ne wasu malamai suka ce to su ahlul kitabu za ta yi auren su su kuma mushrikai haramun ne su aure su ala ayi halin dai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wa la 'abdul mu'mina khayrun min mushrikin walau a'jab walau a'jabkum ko wallahu yad'u Allah yana kiran ku ne ila janna zuwa ga aljanna shine zuwa ga aikin kwarai zuwa ga aikin da wal magfirati da lada gafara ita ce aljanna Allah ya samu bi iznihi da iznin Allah wa yubayyinu al-ayati lin-nas Allah yana bayyana da ayoyinsa ga mutane ne la Allah ya tafakkaru ko za su zama sun zama sun wasu ina ba ta amfani malamai sun faɗa dalilin saukan waɗannan ayoyi da yawa an faɗa dalilai a wasu daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda yadda suka tashi a hanya za su hijira suka haɗu da wasu fitinannun mata haka su zo su lalata da su suka ce addinin ya hana to ku aure mu ka ce a mu ba dalilin da za mu aure ku don addinin bai ce mu aure ku to sai suka tsaya Usman ne suka ce dalilin haka sai Allah subhanahu wataala ya ce a duk yadda suka fitine ku suke da kyau suke da dukiya za mu ba ku kaza za mu yi muku kaza ku zo ku yi lalata da mu ko ku aure mu Allah ya ce a'a kada ku yi haka gara ku aure ko da ba ni
ويسألونك عن المهيل قل هو أذى فاعتدوا النساء في المهيل ولا تقربوهن حتى يكفرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
ويسألونك عن المحيط إن زرتنا تنبينك لمدى كنت حيدا ina tambayanka domin game da hukuncin haila ya za a yi almahim ko ya ɗauki lokacin yin haila ko ya ɗauki wajen kusan haila suna tambayar so yahudawa kafin zuwa musulunci yahudawa da suke idan mace na haila to ba za a ci abincinta ba ba za a kwanta a ɗakinta ba wasu ma gidan ne ba za su kwanta ba ba wani abu da zai kusanta su da da su sai sun gama wannan al'ada su yahudawa haka suke to da musulunci ya zo sai shi ne suka zo suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne mace take yin al'ada ya al'adan yake kasancewa ta ina al'adan zai ina ba ta amfani shi yasa mai adali ya ce ita shi haila ya kasu gida-gida ne akwai mu'tadal akwai mubtada'atu akwai hamilu akwai wacce ta fara sabuwa ce akwai wanda ta saba akwai mai ciki duka wayannan suna yin al'ada da aka zo ita wanda ta fara ita ne za a fara mata lissafi daga ɗaya a gwada kwana uku bai ɗauke ba kwana bakwai bai ɗauke ba kwana sha hudu bai ɗauke ba kwana sha biyar ya kai shi kenan kawai ita ko wacce ta saba kawai adatu ha al'adar ta kawai ita ta sani wata kwana uku ne wata kwana bakwai ne wata sati ɗaya wata sati biyu adatu ha ne kawai an bayyana ko shi ne sai suka su su da musulunci ya zo sai ya zo da aka san haka ba irin yadda yahudawa suke yi ba ba irin yadda za su kyamace su su fita ba ba za su ci abincin su ba ba za su kwana a gidansu ba ba za su kwana tare da su ba a'a musulunci da ya zo sun ce ba haka ba ina ba ta amfani da shi ne yahudawa suka ce sun fahimci da suka ji labarin haka da wannan ayin suka suka ce sun fahimci duk abin da suka zo da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da akasin haka so Yahudawa duk abin da suka zo da shi kuma haka ake so a saba mai Yahudawa saba musu kullu huwa azan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ga ya musu shi al'ada jinin haila wani kazanta ne azan ko ya zama wani abu ne mai wari ina fata an bayyana fa atazulun nisa fil mahid Allah ya ce to ku nisanci mata wajen kusantan su a cikin haida in suna haida ku nisance su wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yudhurna har sai sun yi tsarki kada ku kusance su har sai sun yi tsarki fa in tadakkarna idan suka yi tsarki fa atu hunna min haisa amara zo mu tsayin da ubangiji ya umurce ku amarakum Allah inda ubangiji ya umurce ku inna Allah yuhibbu tawwabina lalle Allah subhanahu wataala yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu wala taqrabu kunna hatta yadkhurna kada ku kusance su har sai su yi tsarki fa in tadakharna fa atuhunna min haythu amara kun ga sarki biya zo to malamai sai suka yi ta magana ana ta magana yaya sarkin aka ce a'a sarki wannan na farko wala taqrabu kunna hatta yaqurna kada ku kusance su lokacin da suke haila suke cikin al'ada kada wanda ya zake mu yarinsa wasu sahabbai Allah ya kara musu yadda suka ji Yahuda ga abin da suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba mu duk abin da suka zo da shi suka zo suna ga manzon Allah yace to ya Rasulullah in haka ne ma ka ba mu izinin mu kusance su mana sana ailan dan su mutu wato su sabbin suna sa a ƙara tunzura ma Yahudawa ran ya ƙara lalacewa yanzu an ce ita mace in tana haila kusantar ta ne kawai ba za ta yi ba na saduwa amma duk abin da ake yi za a iya yi to wannan abin shine daga mai gudawa kai to wannan shine hatta ya tafurin asiri yi tsarki ma'ana sai wannan jinin al'adan ya dauki fa in tadakkarna idan suka yi wanka wasu malamai suka ce suka yi wanka in ma ya ɗauken ba za ka kusance su ba har sai sun yi wanka shine kuma tsarki na biyu kenan idan ya ɗauken ba za ku kusance su ba har sai sun yi wanka wasu ka ce a'a ba ana nufin wanka ba tsarki ne da ake nufi irin tsarki ka ce tsarki na alola in kai haka za ka iya kusantar su amma mafi rinjayi mafi a'ala shine ba za ka kusanci iyalinka lokacin da jinin al'ada ya ɗauke mata ba har sai ta yi tsarki ta yi wanka kenan shine wannan nabi ina fata an fahimta to fa'atu hunna min haythu amarkallah ku zo ta inda Allah ya umarce ku sai na ubangiji ya umarta ku zo ta inda shari'a ya ce in za ka kusanci iyalinka sai ka yi addu'a Allah ya nisantar da ni daga shekan mafi ala kenan ka nisantar da shekan daga abin da ka azurta Allahumma jannibni shaytan wa jannibni shaytan ma razaqtana wannan akalla ana son sai wannan addu'a ta inda ubangiji ya umarta lokacin da suka yi tafi saboda ayan gaba zai gaya mana cewa na sa'akum harsun lakum na aka dole gona sai an gyara ta sai ya za a gyara ta inda Allah ya umarta inna Allah yuhibbul mutadai inna Allah yuhibbut tawabina Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutadakhirin yana son masu tsarki idan kina cikin al'ada to ki zama a kowane lokaci kina tsaftace kanki yas'alunaka 'anil mahid qul huwa 'adha azanta ne abu ne mai wari to ki yadda zaki ki gyara jikinki har mijinki da zai iya kusanta ya zama yana kusa da ki ba tare da ya nisanta da ke ba amma kusanta ba na saduwa na aure ba ina fata an fahimta to lokaci kuma ga ayar akwai bayanai da yawa ko saboda hukunci ne na fito amma kuma sai mu kwana nan in gobe Allah ya kai mu sai mu ƙarishe bayanin inda bayani sai kuma mu daura a ayar da insha Allah ya ba mu da suran da muke da gare ni Allah ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace.
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا على ما كانوا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الحمد لله